alaikum jama'a yau muna hutu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar bayan hijirar sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wace daidai da sha uku ga watan march shekara ta dubu biyu da ashirin da hudu Allah ya sake kawo mu da maulanmu Sheikh Muhammad Abdul Ahad Ibrahim Yunus radiyallahu ta'ala anhu yake gabatar da tafsiri cikin littafin Siriya da tafsir na Sheikh Islam Sheikh Ibrahim Yunus radiyallahu ta'ala anhu za mu tashi a cikin surat an-nahl aya ta 90 akramukum Allah billah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والآتي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق به المختار العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فإن الشيخ أدلنا بهذا المحضر وصاحب بنزلة استدلنا بالوقت jiya mun karanta ayoyi wanda manzo Allah ya karantawa ne yana gudu juma'a da na abubakar da na umar da na usman da kuma da na ali an ce ali yana karanta alkaziru da ma'ana kudin da ma'ana kuri a yi alkaziru da za a hudu mata abu shi kuma yana karanta kuma ikhlas ma'ana kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an yi kashi na uku cikin alƙur'ani wannan ayoyi wannan karfi domin alƙur'ani duk gaba daya kashi uku kashi wanda daya wanda yake nuna sunayen allah da sifofinsa da sauransu kashi daya shari'a ne yake ba da bayarwa kashi daya kuma suna tauri da wasu tauri da shi ne kuma Allah wa Allah wa sallam lam yalid wa lam yulad saboda haka mun zama fasarin ce wanda ya karanta alkur'an ko ne ke kana kurwa ma Allah ko nan ne ne ko Qur'an ahadun ko na kamar ya karanta kashi na uku cikin Allah shi ki kurwa ma to sai na Ali kuma shine sufi na farko cikin musulunci وقال فضل الله شيء باب مدينة العلم ليس بالغرب شيء كوفر علم يعني علم معرفة الدنيا wannan fankan da wannan fitilan da wannan rediyon da jirgin sama da mota duk ba ilimi ba ne ƙirƙiro ne ko ƙera ko za a ce wani abun nan dabara ne wanda Allah ya yi mana domin mu gane ikonsa da tasoro ala zahari kuma tasoro na ne a kasa rabin idan tawaye su ma'ale wa ta kulu subhanan da zai fakar lana haza kama kunna da mu mutane da nuna ne da rabin na sanin kallo to kaga kenan shi sayyidina ali sun tukominsa saboda ba wanda ya fi sanin Allah cikin sahabbai da ba a cikin nari shi ne shugaban haribai yadda annabi ibrahim shi ne shugaban haribai cikin annabawa haka kuma sai na ali shi ne shugaban haribai cikin sahabbai tsawon wani kuma shi ahmad shi في آخر الكتب كلهم ينظر إلى ما يناسب حال زمنه وهذا هو الذي يتعين على الخطيب أن ينظر إلى ما يعرف حال زمانه فيحصل ذلك ولولا ذلك لاتقينا كلنا بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعين أن تقوم الخطبة الثانية بالتحديد في خطبة نفر نبي يا كماتا gaya wa mutane menene halayen manzo Allah menene girma manzo Allah saboda su gane shi manzo Allah din shortcut duk ibada wanda dukkan ibadu furuda ce wa daino a yau sai sonsa shi ne nufudi hadirin tafiya saboda haka duk wani abu wanda na kusanci ga Allah ko neman Allah ko neman wani abu wajen Allah ta wata ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kofa in ba a zo ta kofa ba kuma ba za a shiga ba saboda haka Allah ya mai da shi hanya mai sauki zuwa ga halaran ubangiji تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شين الصلاة ولا بارك بعض الصلاة على النبي الصلوات الخمس إن الله يأمر بالعدل العدل مع الله ومع نفسك كي عدل في كانك العلم komin adalci ka da mutane ba kai adalci da Allah ba baka ba Allah haƙƙi su abin da ya umarce ka ba ko ka yi musu halittar Allah duk adalci ba kai adalci ba kai ma Allah adalci ba ba kai adalci ba wa ma'anar suka komin adalcinka da kirkinka da kuma iya ba da mutane haƙƙinsu har mutanen duniya duk suka taru ka wani yana da adalci amma ba kai kanka adalci ba domin abin da yake ke tsaninka da Allah ba ka cika ba ba ka yi shi ba to ba kai adalci ba malam ba haushe ma in yana so ya maka nasiha na Allah da annabi ka ce kai malam kai da aikata ka za ka eh ai hakuri da ka kash amma ba kai kanka adalci ba to kaga adalci wanda kai mun mutane ya zama banza Allah yake إن الله خلق الإنسان في كل شيء كل شيء عمله سحر حتى يأتي بالإحسان فيه ورسول صلى الله عليه وسلم فسره بما لا مزيد عليه أن تعبد الله كأنك تراه والإحسان أن يكون العبد يراقب الله تبارك وتعالى حتى يشاهده أو يشاهد أن الله مطلع على كل شيء في إحسان شيء كجعل الله لا ko ba za ka komai ba sai Allah ba ka ganin komai sai Allah yana da wahala amma in ba za ka iya ba ka gani duk ayyukan da za ka yi ka ga Allah ce in ba za ka iya ganin Allah cikin ayyukanka ba ya kasance in kana sallah sallah fa Allahu akbar me haka ai wannan yayi kama da wanda aka nuna mai gunduga yace yayi saranda yesa yesa nayi saranda haka ma'ana na bar mata da gida da iyali da kudi da naira da motoci da komai gani Allah na zo wajen ka bani da kowa bani da komai sai kai Allahu akbar ai ko sallan ma fana yi cikin Allah ta baka ta'ala bayan ka gama sallah sai ka dawo a duniya kuma in ka tsaya wajen sallan kuma kawai ka tsaya wajen ka fi dawowa cikin mutane kai ma ka zama mahaukaci Allah ya kiyaye remana eh dole ka dawo ka yi aure ka yi gida ka sa ac ka sa kujeru in an ba ka ruwa cikin kofi na roba kake ba za ka sha ruwa cikin kofi na roba ba ina kofunan galasi wanda na siyo a dubai shi za a kawo a kawo a zuwa maka ruwa ake ka sha kuma ba ruwa ruwa ne kawai to kaman baka san Allah ba kaman ka kasance kaman dan duniya in an ganka da kaya mai kyau mota mai alfarma ka gane ko amma in kana sallah kace Allahu akbar ka manta su kaf ba ka gani kowa ba ka gani kowa sai Allah haza huwa abdullahi ba wa kai talauci ya maka yawa kawai ba ka da kowa ba ka da komai sai ka manta da komai ai dai manzo ai da ba zo da ka manta tun da ba ka a dan na ba ka da shi kawai wai ai ni ina sallah ko gida ko mota ba na tunani ai ba ka da shi ne ai tunani abin da ba ka da shi ya kasance kana da shi kuma ka watsar ka fuskanta Allah wannan shine jami'a Allah ya bawa wa musahadatu Allah tabaraka wa ta'ala laysa hiya ru'yatu bil basar shi ganin Allah ba wannan ido ne kanin ruwa da nama da gishiri da ruwa wannan idon ba ya ganin Allah a zuciya ne yake ganin Allah saboda zuciya shi ke controlling abun nan a ido in zuciya bai gani ba ido ba zai gani ba kuma yadda muka fahimta in kuma ido ya zuciya ya gani za su ido ma ya gani ومشاهدة لا تؤثر ليس هي تدل بالبصر إنما Allah subhanahu wa ta'ala la yura bil basar shehu yake Allah wani tabaraka wa ta'ala wannan idon baya gani a yayi kada ya kamata shi kunnen ma ya ga Allah hanci ya ga Allah harshe ya ga Allah wuya magogoro kirji fata jini kashi gogo yatsa kafafuwan gwiwa cinya duk wani abu gashi duk wani abu wanda ke cikin da ya kamata dukkan su kuma su ga Allah cikin su in ido kawai na zai ga Allah ai an cusa ido to in ma in har ido kawai zai ga Allah ko in zama ya in mutu ya zama makaho ya shiga uku kenan abun da zai ga Allah da shi ya tafi babu ya zama makaho ba zai ga Allah ba kenan ai zai ga Allah shi akwai wani lokaci wani misali wani nake ba mutanen Najeriya kullum malam ba hausa shi hausa abinda aka ce mai hausa ba kyau saboda hausa a tsarari yake ko zan ce a tsarara yake duk abin za a farce hausa har kai zai yawa har ya zo mutum ya kasa ma fahimta ko ya kasa gane me ake nufi saboda womin shidda fi zuhuri kafawa in abun ya bayyana da yawa sai ga kuma ya goyi abun da ake gani abun da yake kanin bacewa da kuma bayyanawa sai a gani amma in bayyana ya yawa yanzu malam halifa kana ganin goshinka me yasa ya yi kusa da yawa to mutanen katsina suka yi yajin aiki waye yajin aiki likitoci likitoci suka yi yajin aiki aka zo ana roƙon su koma domin mutane suna wahala a asibiti wani hakimi ya fito yana magana a gidan rediyo yake jama'a dan Allah da annabi likitocin katsina ku dubi Allah ku koma aiki ku dubi Allah bayan kwana uku sai muka ji labari likitocin kasina sun koma yi to dubi Allah wanda hakimi ya gaya maku sun dubi sun gani ne sun koma yi to tun da ba za ka yi inkarin wannan kake kariya ne ba an ce su dubi Allah sai suka haka suka yi sun haka ne eh mun gani sai suka koma aiki ko to shi almajin shi ibrahim ya ce ya ga allah cikin wani lamari ta ce kai a sun ce suna ganin allah likitocin kadi ne ma suna ganin allah kowa da irin ganin mu kuma irin ganin mu ka rike naka mu rike na kowa yana gani walakin ta shehu yake amma idan adamar abdu bi wujudul haqqi tabaraka ta'ala abtara al-haqq bil haqq shi bawa in ya kare cikin samuwan Allah ya kore samuwan sa to ya kasance ya ga Allah ya mun ya kasance shi babu shi ba komai ba kowa sai Allah su dogarai sarkin zazzabun arziki ne wajen na iran dawo sama ka gane ko su sun dogarai na sarkin zazzabun sun ji wasu almajirai ma sanani eh saboda su in kace ga shehu abdullahi zai ibrahim shi ne zai magawan sallah da ba sambo to sai ka ku sai ku wani zo ya ce a ai ba ko a yau sai dan bi sun yi fara yi sun to kuma yasa ba za ku yi fara yi cikin Allah ba kun zauna har yanzu kuna in an ce mako kun fana a cikin Allah sai hankalin ya tashi Allah Allah ba shi shi ubangiji sai a mai da magana wani katon magana kuma aka rabu ilayka min hablil أبقر العين بالعين فتلك الرؤية هي التي أعطاها الله للعابدين إذا ولا الجنين شو يجي شين ألا يباع إليه الذي أحبهم في الدنيا waɗanda Allah ya so su a duniya Allah ya samu na ciki ja'alana Allah wa iyyakum min ku ji amin in lam takun tarahu fa inna hu yara in matsayinka bai kai ka a gan shi ba to fa inna yara matsayinka ba ya kamata ya bi ta kasa wanda ya wuce fa inna hu ka tabbatar in baka kai in kana ganin Allah ba to kai kokari har ka tabbatar cikin zuciyarka duk inda kake Allah yana gani kai malam yaya in mutum ya samu wannan matsayi na biyu ma wallahi zai ma wai bawon Allah kawai ya zauna kawai yana zaune kawai ya tabbatar duk abin da yake Allah yana kallon shi wannan zai laifi zai laifi ba har yanzu ne abu har da ba kowa ba ne zan fito cikin badarawa ko malali kawai zan ga wani tsauri ya dauka saba yana sha ya zuga ya zuga yana ganin abu a yana zuwa sai ya abu wai wai in na wuce na ya tabbatar malam ba zai kalli ne yana kallin ta kuma bai gani ba amma yana gaya wa wanda kusa da shi ya tafi ya wuce sai ya dawo wai ni ya gani ba ni dan karmin bawa to in girman Allah ya kai maka haka cikin zuciyarka za a tsara ma Allah ya ga tsara ma Allah in lam takun tarahu fa innahu yarak إن لم تقدر أن تصل إلى مرتبة المشاهدة فلا أقل من أن تصل إلى مرتبة المراقبة والصوفية حيث أنهم ليسوا من أهل النحو ولا يلتفتون إلى الإعراب يقولون إن لم تكن ترى شوف فاي با با ينظر النحو يا wannan me aka ce ma a turanci na'u grammar grammar faransai kuwa suna ce grammar to gara mayar din to ba ya kamata wannan a karanta shi haka ba in lam takun tarahu eh amma su kawai su suna to in lam takun tarahu in baka ga in baka baka baka kasance ba in har ba kai za ka yi in kuma akwai kai kun zama su shaka da Allah to babu tauhidi a wurin tauhidi ba zai tabbatar ba sai an kasance ba kai ba kowa ba komai sai Allah Allah ya ba mu amma fa amma fa kar ka tsaya hawo ka dawo ka bi shari'a kai aure kai hayu ka ci ka sha ka sa kudura kai komai ka gane ko kaman baka san komai ba haza هو كلام الشيخ الجرامي amma wanda ya zauna a can kawai bai dawo ba kuma wanda bai san komai ba sai nan bai je bai dandana can ba shi ma bai iyaka ce yana iyaka na abu da kai baya dawo iyaka na sahihi ko yana iyaka na sahihi da kai baya dawo iyaka na abu wannan ba almajirin sai ne almajirin zuciya Allah ya kiyaye in lam takun tarahu in ba kai sai gani لم يعرفوا أن الفعل يحتاج للجزم والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه وإيتاء ذي القرب إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرب سينزو أكذوا وإيتاء ذي القرب تنشكر أنت هي تؤمن هنا إن الله يأمر بالعدل والإحسان ينزو العدل والإحسان تنكاري ثورة وإيتاء ذي القربى كل من جمعك معه رحم والدا كان أو غير والد دو وندا دندنتك يا أدم na kusancin uwa ko uba ko shi wannan dangantakar na gado ne ko ba na gado ba ne wanda za ku gaje ne ko ba su ba ne kamar faizul amam kamar yan uwan uba wal akhwalu kamar yan uwan mana kawanninka yan uwan mamanka wal ammatu da kuma yan uwan mata yan uwan babanka wal khalatu da kuma mata yan uwan mamanka wa abna'ul amani da 'ya'yan ‘yan uwan ubanka, babanka, ‘yan uwanka, ‘ya'yanka, ‘ya'yanku, ‘yan uwanka. Wa abna al-khalati mamanka kanin mamanka kanwan mamanka in sun je wani wani sun suka yi aure ƴaƴansu ƴan uwanka ne ƴan uwan ƴaƴanka wa abna'u al-aqwali kuma haka ƴaƴan kawanni kulluhum qarabatu duk wa'annan makusanci ne ya kamata duk abin da za ka yi ya taimako ko na abin nan ka fara da wani kar ka zama kamar yadda ya fara inda gole a suke ya kamata inda gole an Allah ya yake zan kurba wani ya samu wani matakin ka fara daga nan kafin ka je ka taimako ko ka ba taimako wanda za su zaɓe ka ko za su yi da magani saboda wannan shafi ne وفرد رحمة تأخير سريع التأخير تزيد بالإنسان shi zumunci mai tsauri ne da ƙara aljini duk addu'an da za ka yi duk wani wanka wani za ka yi na gari ko na rubutu ko na kaza duka ka je ka kai na ƙarfin baban ko dan wani baban ba sai maka addu'a ya bi komai tsaurin samun aljini wajen bawa Allah a kan duk abu da zai nema a duniya wata zai rubutu fil umur kuma shi dangantaka zumunci yana ƙara maɗan adam shi ma abin da tsohon mutum zai iya zauna kamar yadda muka yi bayani wancan shekaran jiya to wannan kuma mutum zai iya zauna shekaru bai haihu ba ya nemo yaro bai samu ba ya yi nemo yari bai samu ba ya dauko sadaka ko kyauta babba mai kyau da zai kai ma 'yan uwansa wanda suke da yara Allah yadda ka ba wani mai nema ka ba ni sai ga shi ma Allah ya haɗu shi ma ya samu sannan sai ka hada da malam sai ka hada da malam malam ne maka addu'a amma ka dinga ba malam kudi kawai ya dinga maka dinga ba na yi kudi kawai ma na yi da ainihin addu'a wallahi ban da haihuwa to ka hada da dan taimakon yan uwan maman ka da baban ka sai ka gani nan da za ga addu'a na yi zai zai zai amma na yi shi kadai kawai za a zamu ya dare komai bai taba da ba Allah ya yi bi kalin nabi liman qadara alai ya dinga babu taimako da amfani gurgudun iyawa hatta da ziyara har har lokacin har lokacin ziyara ya kamata kowane lokaci mutum ya je ya ziyarci yan uwansa ya ziyarci kanin babansa ya ziyarci kanin mamansa ya durkusa sai masa addu'a ya masa kyauta ko baka da abin da za ka ba su to dan lemo da ayaba da kuma dan abun a cikin laida ka je ka ba yaron gida su farin ciki sai ka kima rabbul alamin ya tsare sai shehu ya ce والرحم الحقيقي للعبد وهو نفسه زمنتي حقيقة نباو الله هو حقيقة وانا شريعة أما حقيقة زمنتي كان باوا da Allah shi ne kai shi duk yadda za a yi kai kokari ka Allah in ba za ka iya sanin Allah ba to ko ka bi wanda ya san Allah wannan shi ne zumunci a ƙarƙashin wancan shari'a da wa'aza an ta'amala amalan min jiha min al-bu'd an al Shi ne wasu da an ta'amala amalan min jiha min al-bu'd an al-bahr ya aikata aikin da zai sa ba zai nisar da kansa ba daga Allah tabaraka wata'ala kuma ba zai zama yankakke ba cikin halarar Allah tabaraka wata'ala to wasu bayi yankakku ne cikin halarar Allah Allah ya kiyaye wa min ash-shaqawati da kuma sakiyan jimana da sun asiri sai shehu yake ibda abin suka ka fara da kalma duk abin da za ka yi kar ka manta kalma zumunci ne alhaidi ne neman lada ne neman aljanna ne ka fara da kai in ka fara da mutane kuwa yana da kyau amma da na kanka shi ne zai cece ka wa yanhi an fahsha'i wa wal munkari wal baghi zulmun nas ya'izukum bil amri wan nahi yana muku wa'azi da gargadi yana umurce ku yana ana ku la'allakum tadhakkarun ko za ku wa'azantu jama'a a ilimin awwali wal akhir wannan aya ya hada ilimin farko farkon duniya da karshen ta bi hadhihi aya wannan aya guda daya kuma in an faɗi haka ya kamata su gaskata domin shekarar jiya har yanzu a cikin ake sai yanzu aka iya bayarwa abin da aka samu فلهذا قال ابن مسعود صورة ابن مسعود رضي الله عنه يشير إنها أجمع آية في القرآن وأن شين آية وأن يتذكر أبو بوا وأن با وأن آية وأن يتذكر سنة تكون حكمة الشريعة كمان kamar a azamu aya aya wanda ya fi girma shi ne alkur'ani shi ne Allah la ilaha illa huwa alhayyul qayyum aya wanda ya fi tsoro da ya fi ba da mutum tsoro kamar ya amal mutqala zarratin khairan kamar ya amal mutqala zarratin sharran to ba za a bar komai ba kai duk abin da ka aikata komai ka ganin da sai ka gani in alkhairi ne sai ka gani in sharri ne sai ka gani to haka amma wannan aya ajma'u ayatin fil qur'an al-karim saboda haka wani babban barada mai babban mutune cikin larabawa yake cewa wallahi inna allaha arsala muhammadan bi makarin akhlaq yayin rantsuwa yace wallahi dan wannan Allah ko Allah ya aika annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shekka kikkawan halaye wanda saboda dalilin inna la ya mu bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurbi an fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun
وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم سبيلا إن الله يعلم ما تفعلون.
وأوفوا بعهد الله كتك القولي musamman wajen kasuwanci da kuma imani da wasu bai abin da ku cika alkawar kanin kanin ku da an wasu wani kasuwanci ko ku cika ma alkawar kanin ku da allah a lokacin da ko ba ka cikin wani kuke bala kuna ciki to a cika ma wannan alkawar alkawar da ne wa gairu ma da wannan ma ba wani nan guda duk wani alkawari kawai a cika za a ato inda akwai ma da kanin guda wanda za su kasuwanci da kanin guda wanda zai kai su hagan Allah da barbata wala ta kudu na imanu ba da tafi biya kar ku abin nan saba alkawari bayan kun tabbatar da shi abin da ya sa wa qad ja'altum Allahu alaykum kafilan da za a saba alkawari kawai ba cewa amma da sauri amma da ka sa Allah ciki ka sa Allah ciki malam da Allah ba ni ko gugun shi gaba da wallahi gida ba komai wallahi wallahi wallahi ba kana ba kana amada Allah ba to yanzu za ka biya ai ana Allah sati na farko na biyu zan biya insha Allah insha Allah ba ka sa Allah ciki ba to malam ka biya fa yake wallahi ka sa Allah ka sa Allah a cikin magana sannan ka je ka sa ba da ka san kayi za ka karya ka ka sa Allah shi wannan shine wa qad ja'altum wallahu alaikum in ka san za ka yi karya ka ka sa Allah amma za a iya wallahi za a iya ba eh haka kai za ka biya eh zan biya ba ni da a ba ni ka da Allah za ka biya eh zan biya saboda mutane biya su da karan ba ni sai su dauka kamar rantsuwar zai zai zai cece su ba san rantsuwar zai kama su ya hallaka da su ba malam za ka biya ne zan biya ba Allah a zan biya ba ruwanka in yi ce Allah Allah kai kai kamar baka ji ba eh zan biya ba ruwanka ya yi fada sunan Allah za ka biya eh zan biya Allah eh zan biya Allah za ka biya ke zan biya to kai rantsuwa ya a'a gaskiya buhun shinkafa guda daya dubu arba'in da biyar ko sittin ko saba'in ba zai sa in biya in in rantsuwa da sunan Allah ubangiji mai dauka ba in za ka bani ka bani ni zan biya ka mutunci na ya kai in yanke wani abu a wurinka daga bayan biya ka amma ba zan sa Allah a ciki ba wani imtihani ya zo shiga za ka bani ka bani to shi gani a kai mala audu ba shi buhu daya yana dauka ya ba cikin daidai sau gwaitar yana tafiya kake a ta ba shi na ba shi amma dai bai rantsuwa ba wallahi bai rantsuwa ba a sai ya rantsuwa kuma zai baka to ka gani da ni da ba zai rantsuwa ba eh za ka bani kawai a dantar zuwa Allah ka bani magana rantsuwa bai taso ba saboda kan wani wannan da ya zo daga baya da shida shine wa qad ja'altum Allah alaykum kabila bil wafa'i haythu halaf haizu halaftum bihi saboda kun yi rantsuwa ga Allah to mutane yanzu ba wai gurin sun kafa ba ka gane ko ya ci kwallo ma an ci kwallo ba a ci ba an ci wallahi tallahi billahi wallahi an ci inna lillahi kai inna lillahi an ci kwallo daga baya kuma an dawo an ci eh gaskiya ba a ci ba a ba a ci ba a to shi kenan shi ya dauka rantsuwan ya tafi banza wallahi bai gaskiya yana nan a ji wata rana za a tsaye da kai a tambaye rantsuwanka na rana kaza ba ka ce an ci kwallo ya ake ai wasa nake o jammu kake wasa ku daina rantsuwa sai dai rantsuwa za a yi yake kala biyu a samun sassauci rantsuwan al'ada na malam bahaushe wanda ya zama ya zama shi rantsuwan wanda yake a shirin abu da ya dawo ba ya dawo yaushe jiya Allah Allah yake Allah wannan ba ko nan zuwa ne kawai na al'ada amarya ya shigo ya shigo wallahi ya shigo to irin wannan rantsuwar na al'ada kawai wanda ba tare da niyya ba to ba komai a cikin insha Allah kun ji daɗi amma dai a kiyaye لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم بما حققتم الايمان fakafaratu Allah ya kiyaye Allah ba zai kama ku ba akan rantsu wanda ba su niyya wani abu a cikin ba to na yi ya zan gane kullum rantsu wanda ka yi niyya da rantsu wanda ba ka yi niyya ba tun da kai ba daya mu dai kiyaye yawa amma abinda Allah abinda bawa ya yi niyya inna wal amalu bi niyyati kawai inda ba ya alamu ma ta alamu shi Allah tabaraka ta'ala ya san duk abin da kuke aikatawa ma'ana gargadi ne zai saka ma kowa da abin da ya aikata shi ne ولا تكونوا كالذين فقد كذبنا من قبلكم ولما فات كذبون ايمانهم فكلام بينكم ان تكون امتي بألف من امه انما يدعوكم الله به ولبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون karku kan wala tabbar dun da ta kadar Ramadan da ji ko din an kada karku kasance da halan bai da ku ka tazillu kasu kada wala da zuciya karku kasance irin mutane wanda za su saba alkawalin su su lalata shi bayan sun kawata shi sun kafafa shi sun tabbatar wannan abu zai ne karkar sarauta Allah ya ce wata zalla kadarin ba su zuciya sai dundun niyyar ku ta zane niyya yana zanewa mutum zai yi niyya amma can ya taka ayaba bawon ayaba ko da mutum niyya ya zane to Allah ya kiyaye da wannan Allah ta bada ala yake kan ka tafi haka in muka riga mun yi alkawari mun kokari mu cika alkawarin dakhalan bainakum ma yadkhulu fi shay shi wani abun da yake shiga cikin lamarin kuma baya ciki ya shiga ne kawai domin ya bata da kuma yaudara ka sayar ma mutum kaya wannan abu naira hamsin ba zai je kawo mutum kafin ya dawo ka zama yana da mika sayar ne wannan ya dawo kace ai dama na manta gaya maka ne kafin ka zo ma wani ya siya to irin wannan Allah ya ce baya so Allah ya ce ko kayi ciniki ka gama ciniki kayi alkawari daga baya ka je ka cin da ra'ayi saboda kawai ka siyo kaya naira ɗari kana sayarwa can ka ji labari wannan kayan dala ya tashi sai ka dawo kana sai da ke daga naira ɗari zuwa naira ɗari biyu da hamsin kama kai ka san lokacin da ka fiye kaya bai kai wancan kudu ba a da haramun shari'a duk wanda ya yi shi ya aikata shi ya aikata haram kuma ya ce haram Allah ya ce kuma wannan kamar shi na kuma aikin wasu ƴan kasuwa malam bala ya ce ƴan kasuwa nake wasu ƴan kasuwa kaza abu ne fa kar ƴan kasuwa za su raba zakka kuma jama'a masallacin malamin da yake zagin a kai wancan masallaci yana da cikin da ke wasu ayin kamuwa Allah ya kiyaye أن تكون أن لا تكون أمة جماعة هي أربعة أكثر من أمة وكانوا يحالفون الخلفاء فإذا وجدوا أكثر منهم وأعزوا نقبوا خلف أولئك وحالفهم دولوك نظام سيدك آيات suka yi alkawarin kayan su suka je suka ga price wanda ya price na wayan can kawai sai su saba wani can alkawarin wani can sai su yi wancan Allah ta wata ala yake kan su haka in ma ya bulo kuma Allah ku Allah yana jarrabe ku akan wannan abu saboda samun kuɗi ya fi komai daɗi saboda ka mutum zai ga kuɗi zai ga samuwa yanzu zai samu ya kuma wai imani da tsoron Allah ya ana da samun wannan riba ya bari to wannan yana da wahala nan ne kuma Allah yake jarabar yana mana imtihani ko za mu cika alkawarin da muke kame su da shi wa auku bi adillahi za a hatu to shi ne da Allah ta wata yake cewa ya kamata mu kiyaye irin wannan wani wala yubayyi nan da lafiya mu kai mu zama da sabon shi Allah ta wata albaran ta kiyama zai bayyana mana duk abin da muke sabani في الدنيا من أمر من أمر العهد أقول لك طبعا في الدنيا نلما رين الكوني وغيره وتولى بعصوبا با بأن يعذب الناكد ويجيب الواجب الله زي عذب تبدا ما يتاب الكوني سنن يبا لا دا من شكا الكوني لا تنوش ولو شاء الله ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة Allah ba yi ga dama zai bar mu cikin addini guda daya aqida guda daya mashayi guda daya amma ba aqida shi Allah saboda haka yana son wa'incan su zaɓi wa'incan su hallaka su lalace wa'incan kuma su bi hanya wanda Allah ya nuna musu su samu lada ba dukka kowa da kowa zai yi siratar mustaqim ya samu musulunci ya samu imani ya samu shiryawa ya samu tsoron Allah ya samu ihsani an ta'budu Allah ka annaka tarahu duk wani mutum goma biyu ko kuma kawai za su samu sauran kuma duk Allah zai tuna su ya tura su ya ingiza su a hanyar tsinkari da zage-zage da kuma abin da rai da ba dukkan mu ba za mu iya zama musulmi ba dukkan mu ba za mu iya zama hankali ba ba dukkan ba za mu iya zama kwanciya ba dukkan ba za mu iya zama gamunan gamunan gamunan gamunan gamunan muna iya amma maza ba ta yi ya ce in na bar duniya akwai kungiyoyi daban-daban daban-daban har guda saba'in da bakwai dukkan su guda saba'in da bakwai guda ɗaya in manzan Allah zan zo in kama hannu ke ku zo ku ne ne ya da ku ku ne nawa ku zo mu da mutane sabbin da biyu duk gaba daya kaf ka gane ku ɗan wuta ne za su fada da nan Allah ya sa namu da mai kyau in ba haka ba akwai ɗan kaga wannan rabuwan wanda musulmai suka rabu ba wani tashin hankali a duniya wanda ya shi ba zai yi ba amma kai hakuri na faɗa ne domin waye da wallahi wallahi domin da yake da ya yi da wa wani kamar ba zai yi ba ka gane ko a ce kungiyoyi duk wanda suke na duniya afirka duniya gaba daya kaf suwa ne suwa ne suwa ne suwa ne guda ɗaya manzo Allah ke zama sauran duk sun shiga uku billahi na billahi da ba zai yi ba manzo Allah ce ha ko wani ne a ko ku shiga ku shiga ko kowa a gaba da mu wani ne o haka ne a to ku shiga shiga kowa mu eh mu ma wani ne to to ku shiga ku duka ku shira a daya shi ya fada yake daya zan karba amma malamin sun ce a a babu tashin hankali manzo Allah ya karbe mu alhamdulillah ai bai karbe mu ba ai Allah zai shanya mu cikin aljanna ai aljanna yana da yawa eh ba za mu shiga aljanna ba ha haka shi da bukata ya biya shi kuma wani yana nan in ya shiga aljanna banda aljanna na manzo Allah yake ciki yana ganin shi yana ganin jahannama yake to saboda haka kowa ma zai shiga aljanna wani mutum ne yana kwance bayan wani yana cin bola abin da aka rage shi sai wani jika manzo Allah ya ga shi cikin kaya mai kyau da rauni mai kyau ya hau doki ga almajirai yin doki la ilaha illallah la ilaha illallah ana girma in wani zai zo ya gaishe shi su tura shi ya ce ah wai wai wannan ya yi wannan jika manzo Allah jika manzo Allah ya to da Allah zan yi magana da shi sai Allah ya dauko maganan ya jefa kunnen jika manzo Allah sai ya juya ya kalla ya ce wani zai magana ya yi ni ne sai ya zo ya sauka kan doki ya ce me tambayanka almajirin suna mamaki ya ce ina tambayanka ne wani magana wanda kakanka ya faɗa maganan ya bani mamaki domin ni ban fahimci wannan maganan ba ya ce me kakana ya ce to kakanka ya ce wai a duniya sijin mumini wa jirgin kafin wai duniya kurkukun mumini ne kuma aljannan kafiri ni yanzu ban da komai ina cin bola tare da karnuka kaya mai kyau ban da yunwa ya kusa gallaba ni ni ne cikin aljanna yadda kakan kai shi kai kuma da kayanka mai kyau nan da komai da rawaninka da dokinka almajiran sun bi ka kai ne cikin kurkuku sai ji ga maza da ya ce musulmi sai kaka na ya fada amma kai ba ka gani ba abinda kaka na ya kai da kai kafiri in an duba tashin hankali da musiba da bala'i wanda yake jiranka ranar tashin kiyama da jahannama da lazza da sauransu da kusamata da sauransu halin da kake ciki yanzu kamar kana cin aljanna ni kuma in an dube ni ina jika manzo Allah ina bin kakana manzo Allah da jannatul na'im lahu fiha azwajun mutahharatun wa hum fiha khalidun an alim min ma'in hada wa an alim min labi lam ghata wa an alim azrat wa wa lahum fiha min kulli thamarati wa maghfiratun min rabbihim wanda yake jirana gobe da kiyama yanzu nake magana da kai kamar ina cikin gobe ina fata ko yawa to wannan shi ne amma abinda malamin na karshe ya yi bayani Allah ya haka eh saboda manzo Allah sun ya ce ranar zafin kiyama akwai wasu a cikin ku wanda za ku dinga kallo wasu gidaje a cikin ku a cikin aljanna ba muna cikin aljanna ba amma za mu dangace ga gidan malam wani ga gidan alhaji wani a'a ga kai kai zo zo ga mai sadaka ina mai sadakan nan na bagarawa ga san ba da ga shi ana sallah kuma wanda yake magana ma yana cikin aljanna sai Ibrahim Allah ya kiyaye wannan saboda haka aljanna kala kala ne har guda daya biyu uku hudu biyar shida bakwai har ma Allah ya kara takwas للذين أحسنوا الحسنى اللهم صل وسلم آمين إنهم ولو شاء الله ما جعله أمة واحدة أي دين واحدة ولكن يدل لمن يشاء أبدا كده أقوي حقيقة الله ينا فتد وان يقدام يشير يا وان يقدام الله يسامنا شيء ولا تسألون يوم القيامة ذا التنبيه دكا كغبا يا ران ساق القيامة سؤال تصديق ma'ana tambayan wannan mutsantawa ko kaskantawa amma kun tunta amurin duk abin da suka aikatawa a nan duniya yin ja zuwa saboda allah ya saka muku da shi to za a tambaye tambayan ma akwai wadansu wanda za a tambaye ba kowa za a tambaya ba wani yana zuwa za a ci tafi wani yana zuwa za a ce kai yaya a a tafi wani za a ce daga hannun ka aisha ki tafi wani za a zo kai a ka jira awa daya wani awa biyu wani rana rabin rana wani rana wani zai kona yayi wani wani zai tsaya a wani ji mazalla shekara ɗari biyar saboda lissafin kari kayan loli da kuma gidan haya wanda aka kora ba haki wanda ya biya aka ce to dole sai an kore shi kai dan iska ne ba za mu da kudin ka san a wata kudin ka yana ofis ba za mu baka ba da wanda duk wa'annan da shinkafa da gero da shago daban-daban daban lagos ne kano ne dubai ne abuja ne abun karkace ya yi yawa sai mutum ya tsaya a wurin tare da mala'iku wanda ba sa gajiya a ita lissafawa shekara ɗari biyar a ba kuna son ku tara ba in ya yi yawa don sai kun dade a wurin Allah ya yi in ji manta amma wani kuma zai zo kawai yana zuwa kafin ya zo ma an ajiye mota da rakumi za ka a malam mai iya zo ta hau rakumi ko jaki ko jaka ko albatari ko abun nan ne kake so ka hau yana fada mota jirgi yana zuwa sai a tashi da wuf zuwa aljanna wani ma wani ma fa kafin ai wa'annan abubuwan gaba daya kaf a fara ma lissafa to yanzu ku tashi tsaye waje a rabuka wal malaku saffan saffa ranan da yau mai ya komu nasu yana fil'alamin ana tsaye kawai wani yana zaune wani yana tsaye sai Allah ya billo Allah ba zai billo kawai ya tsaya kawai sai ce ku tashi ubangiji ya fito ina ai ko ciwon kafa kake da shi dan gidan sai ka tashi kowa ya tashi yau mai yakumu nasu sai ka kula kafin a fara yin wannan kawai akwai waɗansu wanda an santo su cikin jama'a sun tafi an kai su aljanna har ma sun dade a wurin da matayen da komai ba a fara ma isa ne. Allah ya samu ko ba masu bi Allah ya samu bi wanda suke ciki. Ko ba mu bi su ba Allah ya sa kar mu zabe su. Ko mun zabe su ma Allah ya samu tuba kafin mutu. سيدنا عثمان سيدنا عمر في زي فارس jama'a ku shirya za a fara wanda za a fara mai hisabi Umar ibn Khattab kana ina sai gudu ya zo sai a duba a duba a wani duba ja ha haba mana ai kai ma ka san yana da kyau ka wuce ga ja da ai ni ma na sani mahallu shayi aka tambaya ya rasulullah lokacin ina abubakar yake abubakar ai tuntun yana aljannati bai ji ma nan an wuce an wuce tuntun shi ba da ma tsaya a wurin ba yadkhuluna jannata bi ghairi Allah ta mutu ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء والحسن يا محمد كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم بعد ثبوتها يا من يشاء domin abin da aka ranta yanzu shine ayar ya maimaita qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya maimaita shi kar ku dauki rantsuwan ku wajen kasuwanci da alkawalin tsakanin ku da yan kasuwan naku da alkawalin wanda yake tsakanin ku da Allah rabbul alamin akan za ku bauta mu kuma khalaqul jinna wal jinna illa liya'budun duka kar ku dauke shi abun wasa har ma wata rana a zo kafayen ɗinki ya ya aka ce ya kwashe mutum Allah ya kiyaye mu domin kusan Allah ta bar wadala zai zai tambaye ku bayan Allah ya karfafa ku ita kama ku a alaya kun tsaya a kan gaskiya ku zo kuma san ya kama Allah ya kiyaye to wannan yana jawo wata zo ku sura zuwa ta mutum ne wannan ko dana na azaba ran da duniya ma Allah yake yi ma kada su wasu kuma ba wai ran da duniya ma nan duniya ma za ku nuna azaba saboda ba abin da dan kasuwa ba ya so a duniya ya kasance ai mai waya a ce tarella ya faɗi eh ai mai waya a ce barayi sun kai mota ai mai waya a ce shago ya kone Allah ya yi to duk wannan azaba ce amma in ma haka ne a duniya ma da sauki ya fi lahira in Allah ya kiyaye ma ka kuma hasu billahi bi tadikum an waqa'i saboda kun saba alkawali wani kanin guda Allah ya tudukum bi khairukum an ko wani ya hana wannan li'annahu yustanna bikum in kana aikata ilai kana shugaban shago ko shugaban wani ma'aikata kana cuwa-cuwa har ma'aikatan kanana su masu gane suna cuwa-cuwa har su duk komi da kai zunubi da za su kai ma akwai kashin kaci commission saboda kai ka koya musu kasu wannan cuwa-cuwa akwai ba kanka a cikin Allah ya ce bisabbikum ghayrukum anhu li'annahu yaqtadu bikum wa lahum azabun alim wannan wanda suka koya ma mutane hanya mara kyau to Allah ta wata ya ce azaba mai tsanani yana kan ranar sakin kiyama Allah ya shaye Allah ka biya mun tsakan a karanta fatiha tara su fati ga alhaji da basambu Allah ya kikan shi Allah ya mace rahama Allah ya zama halittansa a bayan da gaba daya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم duk wanda yake da mamaci wanda baya duniya ya yanzu gaba daya alhamdulillah da su sallu ala ya kalli da wanda alhamdulillah wa alaikum salam wa rahmatullah Allah Allah
malam shi ba dai kowa ba kenan ya himma ya alamara ba kowa ba kenan ok alhamdulillah